الأسرة الواحد في البيت الواحد ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الجفاري رضي الله عنه إذا تبخت رمكة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك راه مسلم كما أن إكرام الجار من علامات الإيمان قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره لذلك كان ابن عمر إذا ذبح شاة أرسل لجار له يهودي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شعبان وجاره جاعئ إلى جنبه وهو يعلم به راه الطبراني عن ابن عباس قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث دليل واضح على أنه على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين فيجب أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع ونحو ذلك من الضرورات انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون تفقدوا أحوال جيرانكم الفقراء لا سيما في الأيام القادمة حيث يكون حاجتهم إلى الإفطار أشد وإن من من أفطر صائما له أجر الصائم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن إكرام الجار ليس له حد محدود فليجتهد المسلم بتحقيق ذلك على حسب ما تيسر له وليعلم أنه بفعله ذلك قد تقرب إلى الله عز وجل بعمل يحبه سبحانه ويرضاه وليعلم أن المرء لا يزال بخير ما دام محبوبا إلى جيرانه محسنا إليهم فالجار أعظم أعظم فحقوق الجار أعظم على سلوك جاره وأخلاقه فالجار أعلم على سلوك جاره وأخلاقه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت رواه ابن ماجه وصححه الألباني وروي أن للإمام عبد الله بن المبارك جار يهودي فأراد أن يبيع داره فيا ف ف ف ف ف ف فقيل له بما بكم تبيع قال بألفين فقيل له إنها لا تساوي إلا ألفا فقال صدقتم ولكن ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن المبارك فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمن داره وقال لا تبعها روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وأربع من الشكاوى الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء صححه الألباني رحمه الله أيها المسلمون عباد الله إن الديار لا تقاس على الحقيقة بجميل بنيانها وإنما تغلو وترخص بجيرانها فعلى المسلم الفطنة إن أراد أن يسكن بيتا أن يسكن بيتا أن يجتهد وسعه في اختيار جيرانه فإن بهم صلاح السكنى وفسادها إذا ابتليت وإذا ابتليت بجار مؤذن جار سوء فاصبر على ما بليت به حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فإن من حسن الجوار الصبر على هذا الجار كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس حسن الجوار كف الأذى حسن الجوار الصبر على الأذى لذلك لا تقابل الإساءة بالإساءة بل اصبر على ذلك فاصبر وما صبرك إلا بالله فإن من أعظم التوفيق وأسباب السعادة وأسباب السعادة أن يحسن المرء إلى جيرانه ويحسن إليه وأن يبذل جهده في ذلك وأن يبسط إليهم معروفه ويحفظ ويحفظ جوارهم غاية الحفظ وبما استطاع إلى ذلك سبيلا فإن حفظ الجوار من كمال الإيمان ومن أعظم حقوق الجار كف الأذى عنه سواء كان بالقول أو الفعل فلا يزعجه بصوت ولا يضيق عليه الطريق ولا يلقى القمامة أمام بيته ولا يطلع على عورته أو أسرته وما إلى ذلك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه أي الذي لا يأمن جاره ظلمه وقدره وخيانته وعدوانه عباد الله فالإحسان إلى الجيران سبب للرفعة والكرامة عند الله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi yana daga cikin kyawawan al'amura da musulunci ya zo mana da su wasiya da yayi dangane da haƙƙin makwabtaka ya kwadaitar da mutane a kayan haƙƙin makwabtaka da kyautatawa makwabta dalilai da yawa cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bayyana haka cikakken bayani kamar yadda Allah ta'ala ya umarni cikin suratul nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku tara shi da komai wajen bauta wa bil walidaini ihsana game da mahaifa biyu ku kyautata musu wa bidil qurba haka nan dangi wal yatama da marayu wal masakin da kuma wanda suke mabukata wal jaru zil qurba da kuma makwabcinka wanda kuma yana da dangantaka da kai wal jarul junubi da kuma makwabci wanda yake musulmi baya da dangantaka da kai wasahibi bil jambi da abokin tafiya ko sana'a wa min sabili da ma wanda hanya ta hada ku a cikin mota ko kan kafa wa ma malakat aymanukum kuma da waɗanda hannunku na dama ya mallaka su ne bayi waɗansu daga cikin malamai suna cewa yadda Allah ta'ala ya gwama waɗannan haƙoƙi musamman haƙƙin makwabci a nan aka haɗa shi da mafi girman umarni da Allah ta'ala ya wa ɗan adam shine tauhidi da yin watsi da shirka dalili ne mai girma da yake nuna matsayin da makwabtaka take da shi a addinin musulunci don haka ƴan uwa musulmi lallai wasiya da Allah maɗaukaki da manzansa sallallahu alaihi wasallama suka yi dangane da makwabtaka ta girmama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Jibril bai gushe ba wata ran yana ta mun wasiya dangane da haƙƙin makwabtaka sai da nayi zaton cewa ya zo da sako ne da za a ce makwabci zai iya cin gadon makwabcinsa Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi kuma lallai mutum yana kiyaye haƙƙin makwabtaka ne ta hanyoyi da yawa ta hanyoyi da yawa wajen kyautatawa makwabcinsa mu'amala da kuma miƙa masa abin da ya kamata a miƙa gwargwadon hali yayi sallama a gare shi ya zan mai sake masa fuska ya zan yana albishir a lokacin da ya ganshi yana annashuwa ya zamanto yana bibiyan yaya yanayin makwabcinsa yake da lafiyarsa da tafiyarsa da yayi da makamantansu ya rika taimaka masa a lokacin da yake da bukatan agaji ya rika masa nasiha lokacin da ya buƙaci a masa nasiha ko lokacin da ya dace a masa da abin da ya kama da irin wannan don haka yan uwa musulmi shari'ar musulunci lalle ta zo a rika kyautatawa makwabtaka a rika kai kyautatawa makwabci me ya saka saboda abin da ke tsakanin makwabta makwabta abin da ke tsakanin makwabta wato na sanin sirrin juna sun dade suna zaune wannan ya san sirrin wannan wannan kuma yana hada da wannan babu yadda za a yi makwabci ya rabu da makwabcinsa ba wanda ya san sirrin makwabci kamar makwabcinsa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo ma da bayani wanda zai rika tausasa zukata yana kawowa soyayya da dunkula a tsakanin makwabtai har ma addinin musulunci sai yake mai da makwabta tamkar ma gida ne ɗaya kawai ake zaune yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa Abu Zar al-Ghifari yace idan ka dafa ko da a ce kafa ce kafa kawai iya sirangali maraka ba ma karfata ba a'a iya sirangali ne kawai kwabirin kwabiri na akuya kaga dai babu komai a jikinsa sai fata yace ko wannan ne ka dafa a gidanka to ka yawaita roman roman ka dan zuzzuba sai ka mika wa makwabtan makwabtanka kaga annabi ya nuna cewa makwabci da makwabci tamkar ma gida ɗaya suke kamar yadda kuma girmama makwabci yana daga cikin alama ta imani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi yana cewa wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira to lalle ya girmama makwabcinsa kada ya walakanta shi don haka nan ne Abdullahi dan Umar sanin irin waɗannan haƙoƙi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zamani ya tsufa sahabbai da yawa ma ba sa nan sai ya zamanto wata rana ya yanka akuya a gidansa ya yanka tunkiya ko akuya ko rago sai ya tambaya lokacin da aka mika wa makwabta akwai wani makwabcinsa bai yahude sai tambayi yaron nasa ya ce wannan makwabcinmu bai yahudan nan ka kai masa sai ce ban kai masa bai ce ɗauki cinya guda ka kai masa sai aka ɗau cinya guda aka kai masa saboda sanin ba yahude ne fa amma ya kai masa saboda makwabcinsa ne sanin haƙƙin makwabtaka kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam Tabarani ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda Sheikh Albani ya saha shi cikin sahihu targhib wato yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato bai yi imani da ni ba inji Annabi yace bai yi imani da ni ba duk wanda ya kwana a koshe makwabcinsa kuma ya kwana cikin yunwa a gefansa kuma yana sane da makwabcin nasa bai ci abinci ba amma ya bashi ya kwana a cikin yunwa Annabi yace bai yi imani da ni ba Sheikh Albani yana in sharhi kan wannan hadisi yace wannan hadisi akwai dalili bayyananne da yake nuna cewa ashe haramun ne ga makwabci wanda yake da wadata makwabcin da yake da wadata yana da hali ya bar makwabtansa cikin yunwa kuma yana sane wajibi ne a gare shi hadisin yake nunawa ya dinga miƙa musu abinda za su kauda yunwan nan tasu da shi matukar ba su da shi da abin da ya kama da haka na bukatu irin na rayuwa haka Sheikh Albani ya ambata dangane da wannan hadisi don haka ƴan uwa musulmi me iya bakin kokarin mu ba sai kana da wadata ba matukar kafi karfin abincin da zaka ci na rana yi kokari ka bincike yanayin makwabcinka wanda suke talakawa kasancewa ba su da shi musamman ma a cikin kwanakin da suke gabato mana lokata na Ramadan a lokacin da talakawa suka fi tsananin bukata zuwa ga abin da za su yi buɗe baki da shi ko zuwa ga abin da za su yi suhur da shi domin lallai duk wanda ya bada buɗe baki abincin karya azumi ga wanda yayi azumi yana da ladan irin abin da mutumin ya samu ba tare da an rage masa komai cikin ladansa ba don haka mun tsoron Allah yan uwa musulmi mu sani girmama wato girmama makwabci ba wai yana da wata iyaka ne kyautatawa makwabci da haƙoƙinsa ba yana da iyaka ne wanda aka yanke kadai ba don haka musulmi iya bakin ƙoƙarinsa gwargwadon yadda zai iya wajen ba da kima wajen kulawa da makwabcinsa ta kowace irin hanya da kyautatawa kuma lalle mu sani duk wanda ya aikata haka zai ƙara samun kusaci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala zai sami yarda ta Allah subhanahu wataala kuma lalle mutum ya sani a matsayinsa na musulmi yana kyautatawa makwabcinsa ba zai gushe cikin alherin Allah ba matukar yana kyautatawa makwabtansa ko matukar makwabta su ma suna kyautata masa kullum za su zan cikin alherin Allah mu sani shi makwabci shine babban mai bada shaida akan mashiga da mafita ta makwabcinsa ba wanda ya san sirrin makwabci kamar makwabcinsa wani mutum ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya manzon Allah ya zan iya ganewa ni mutumin kirki ne idan nayi abin kirki ya zan iya ganewa ni ba mutumin kirki bane in nayi abin da ba ni kirki ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa idan makwabtanka sun ce kai mutumin kirki ne to kai mutumin kirki ne in makwabtanka sun ce kai mutumin banza ne to kai mutumin banza ne domin su ne manyan shaida a kayan mu'amalarka wannan hadisi ibn majah ya kawo shi albani ya inganta shi kuma har ilau an rawaito saboda bi na koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata suke yi Abdullahi ibn al-Mubarak babban malami a cikin tabi'ai yana da wani makwabci wanda yake ba yahude shi ma sai wata rana ya samu labari cewa wannan makwabcin nasa ma'ana sai wannan ba yahude makwabcinsa ya nufin zai sai da gidansa saboda wata matsala da ta taso masa sai aka taya masa gidan aka ce nawa ne kudin gidanka sai ya ce dirhami biyu. sai suka ce masa a'a wannan gidan naka fa kimarsa bata wuce dirhami dubu ɗaya ba sai ce eh haka ne kimarsa a zahirinsa dirhami dubu ɗaya ne aka ce dubu ɗayan ta menene sai ce makwabtaka da abdullahi ibn mubarak ita ma sai ka saya saboda ba za ka san makwabcin kirki irinsa ba da aka duk wanda yake bukatan gidan sai ya biya ni dirhami dubu biyu ɗaya ta gidana ɗaya kuma ta makwabtaka na abdullahi ibn wato ibn mubarak abdullahi ibn mubarak da ya samu labari sai ya kira ba yahuda ya ce me yasa zaka sai da gidanka ya ce ma saboda matsala ya ce to ka bar gidanka ga dirhami dubu biyu na baka kyauta ka ci gaba da zama a gidanka to kaga wannan kyautatawa ta kai gaya ba yahude ne ba addinin musulunci yake yi ba amma saboda yana makwabci ya shiga matsala Abdullahi ibn Mubarak ya kyautata masa irin wannan gayar kyautatawa kuma sannan ba yahudan da bai yarda da musulunci ba ya ba da kyakkyawar shaida a kayan Abdullahi ibn Mubarak kaga ya sake gaskanta ya tabbatar a aikace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata in makwabtanka sun yabe ka to kai abun yabo ne a wajen Allah in makwabtanka suka kushe maka to lallake abin kushewa ne amma ba kowane makwabci ba sai makwabci wanda yake mutumin kirki wanda shi ma Allah din yake bi Allah ka datar da mu an rawaito wato Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wani hadisi wanda yake ingantacce ne daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abubuwa guda hudu suna daga cikin rabo na duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta kwarai in mutum ya samu ya samu ɓangaren rabo mai kyau a duniya sannan idan mutum ya sami wato gida wanda yake yalwatacce ya samu ɓangaren rabo na duniya sannan ya ce waljaru salih idan mutum ya sami makwabci na gari ya samu kyakkyawan rabo a nan duniya sannan ya ce walmarkabul hani in ya samu abin hawa mai kyau wanda yake ba mai gardama ba su a lokacin su dabbobi ake hawa to lallai ya sami makwabtaka ma'ana ya samu rabo mai kyau a cikin duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya akkasa yace abubuwa arba'un min shakawa wasu abubuwa guda hudu suna daga cikin rashin rabo kaga a can wajen a cikin masu rabo sai annabi ya fara da mace yace almar'atu salihah tukunnan sai yace aljaru salih amma anan wajen da yace arba'un min shakawa maimakon ya kawo shi a tartibin da ya kawo na farko yace almar'atu su sai fara da makwabci sai yace aljaru su makwabci wanda yake ba na kirki ba kaga kenan ashe duk wani abu da zaka samu na rashin rabo a duniya annabi ya nuna mana na rashin jin daɗin rayuwar duniya babu kaman ka samu makwabci wanda yake ba mutumin kirki ba don haka mu iya bakin kokarin mu mu zamanto makwabta na kirki ga makwabtan mu ɗan uwa musulmi mu sani su gidaje a ko ina ne ba ba a cika kimanta su da darajar gidan ba yawanci sau da yawa ana kimanta su ne da makwabtakan da suke samu kansu haka zahirar lamarin yake ana duba su waɗanne irin makwabta ne a wajen mutanen kirki ne babu fitina a wajen babu sace-sace babu yaran banza babu masu mutanen za a iya zama a zauna lafiya da su a samu haɗin kai a rika tattaunawa don fuskantar al'amura ko kowa kara zabe yake ko ko wajen akwai matsi babu babu hanya mai kyau babu kaza babu kaza yawanci idan ka duba zaka ga kima gida idan aka gina a wata anguwa irinsa kuma a wata anguwa in an zo ta yasu sai kaga watakila wancan yayi ninkin ba ninkin wancan ba dan komai ba saboda environment din ana duba su waɗanne mutane ne a zaune a wannan wajen to don haka makwabtaka ita ce babbar abduk kyawun gida idan aka je aka yi shi a wajen da yake ba mutanen kirki ne a wajen babu wanda zai sha'awar gida da aka ashe makwabtaka ita ce tushen zama na rayuwa a tsakanin mujtama don haka yan uwa musulmi duk wanda yake musulmi na kirki duk lokacin da zai samu makwabtaka to ya iya bakin kokarinsa abu na farko ya duba su wane ne mutanen wajen mutanen da za a yi taimakekke ne yani a kayan hidimar addini ko kuma mutanen da za su warware masa addininsa mutane da za su haɗa kai da su domin a yi tarbiyyar yara ko ku zai je kai kansa wajen da za a dinga warware iyalansa tarbiyyarsu ta musulunci da yake son ɗorawa wannan yana daga cikin abu mai kyau ga kowane musulmi ya yi tunani kafin ya zaɓi inda zai je ya zauna kada kawai ya duba gidan a a yi duba waɗanne irin makwabtaka ne a wajen don haka ‘yan uwa musulmi duk lokacin da mutum Allah ya jarabe shi da makwabci kuma wanda yake mara kyau ma'ana makwabci wanda yake ba na kirki ba to kada ya ce abin da makwabci ya masa na rashin kirki zai maida masa a'a kyautatawa makwabci umarni ne na Allah subhanahu wataala in ya muna na maka kai ka kyautata masa kai hakuri akan abin da Allah ya jarabe ka da shi kowa Allah yana jarabansa ta rayuwa kala-kala wani Allah sai jarabe shi da makwabci ba na kirki ba wani Allah zai jarabe shi da mata ce ba ta kirki ba shikenan sai kai ta sakan mata kana aurowa kuma wata ma in ta zo ba ta kirki sai ka sake ta a'a sai kai kokarin ka sayar da za a yi kyakkyawan mu'amala a gyara abin da ya baci don haka lokacin da Allah ya jaraba mutum da makwabci wanda yake ma na kirki ba to mutum yayi hakuri in ya munana masa shi ya iya bakin kokarin shi kuma wajen kyautata masa domin ibada yake yi Hassan Basri rahimahullahu yana cewa ai wato kyakkyawar makwabtaka ba wai shine laysa husnul jawar al-kaffu ala al-adha wa al-kaffu ala al-adha kyakkyawar makwabtaka ba shine wai kai ka daina cutar da makwabcinka kawai ba a'a as-sabru ala al-adha